نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwana wannan unguwa mai albarka unguwa ta birni wanda ita ce asali da tushe na garin da magaram Allah sanya albarka da alkhairi a wannan haɗuwa da muka yi kuma a munasabar wannan ta ɗaurin aure Allah sanya albarka da alkhairi a wannan ɗaurin auren Allah haɗa kan ma'auratan Allah sauke musu dukkanin halhalu na sabga aure da abin da ke biyowa baya uwayen ma'auratan Allah sanya musu albarka da alkhairi Allah kare su Allah ƙara ɗaukaka su da dukkanin yan uwa wanda sauti ke kai musu da wanda kuma muka haɗa wannan guri malami na gaba malam anwar ya yi bayani akan biyayya ga uwaye wanda kusan nima maganar da zan yi za ta zamto tana da alaƙa dai da wannan mawzo'in ganin cewa zan yi bayani ne akan sarmayi ko kuma musulmi sarmayi matashi yaya musulunci yake so ya ga sarmayi matashi mu'amalar shi ɗabi'un shi akhlaqin shi siffofin musulmi sarmai ɗan uwa na farko musulmi sarmai babbar siffar shi shine ana so ya zamto mai ilimi idan ka ga mai ilimi ilimi karan fara ilimi na addini idan ka ga sarmai za ka gan shi ina yake makaranta neman ilimi ya fahimci addini shi shi yasa musulmi sarmayi ba a so a gan shi cikin rudani na jahilci da rashin ganewa dole ya tashi ta yi makaranta ya je ya karatu inda za ka ga samari na jiya sahabban manzan Allah za a gansa a gaban manzan Allah su ne kan gaba abu huraira tarmayi ne ya yana daga cikin wanda suka fi kowa yawan rawaito hadisi bal ma ya fi kowa daga cikin sahabban manzan Allah yawan rawaito hadisi mafi yawan waɗanda suka fi yawan rawaitar da hadisin manzala su sama samari ne abdullahi bin umar abdullahi bin aab abdullahi bin abbas ibn mas'ud da sauransu ga sunan kai a cikin mata ma dai matashiya ce aisha radiyallahu anha kenan wannan yake nuna cewa matasan al'umma samarin al'umma su ne kan gaba a makaranta a gurin neman ilimi tare da cewa tsoffin ma da yara kuca-kucin ma dukansu ba a bar su ba abin da zai ƙara nuna mana haka daga cikin wasiyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ya yi shi ne ya ce wa sarmayi irtanim shababaka qabla haramika karibanci lokacin samartakarka qabla haramika kafin ka tsuha domin a yanzu kana lokacin samartaka a loka komai kana iya ganewa shi yasa za a ga in ka in mutum sarmayi ne kuɗi ya san yadda zai je ya nemo shi ya san yadda zai shiga ya fita ya yi bulaguro ya ce ko ina yana iya gane titi yana iya gane komai zai wahala ka ga sarmayi ya ɓace to yanda kake da wannan kwakwalwar ta gane ababe to alkur'ani ya kamata ka gane bai kamata ba a dinga samun ka alqur'ani kana bacewa in aka nuna maka wata aya ta da daga nan gurin baka iya tadawa ka har da ci alqur'ani hadisan manzon Allah aqida da littafai na ilimi ka dage akan karatu na makaranta wannan sifa ta fari ta sarmai sifa ta biyu sarmayi mai da'awa ne mai kira zuwa ga addinin Allah ne mai tabbata akan aqida akan sunnan manzo Allah ne mai hada addinin Allah ne wanda ita ce da ake siffa da Allah ba aukin sarki ya siffantar da wanda mai yake da suna ashabul ka a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya ce innahum fityatun إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى kaga nan Allah maɗaukin sarki ya ce fitiya samari ne amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki kaga samari ne sun yi ilimi suka yi imani da Allah domin imani bai yayuwa sai da ilimi domin asalin kalma ta al-iman a larabci shine at-tasdiq wa tasdiq la yakunu illa bil ilm asalin kalma ta imani shine gaskatawa baka iya gaskata abin da baka sani ba kaga suna da ilimi suka yi ilimi sannan kuma lo amanu bi rabbihim suka yi imani suka tabbata akan haka ya Allah ya ce muka kara musu kuma shirya kuma wannan wannan ashabul kahf sababin mu'jizar su ma ta bayyana su zamto waliyan Allah shine da'awa da tsayawa da suke akan gaskiya da tabbatar da tauhidi da yada addinin Allah to haka ake so sarmayi ya kasance ya zamto mai da'awa mu duba mu gwaggwarazan magabata mafi yawansu a cikin samartarsu suka yatsa ilimi a cikin samartarsu suka yatsa da'awa ɗaukocin daga sahabbai mafi yawan wanda za mu je ana cewa wane ya ce maza Allah ya ce mafi yawan samari ne wanda ga mun ishara akan haka haka in ka zo fagen daga mafi yawan su wanda suka yada addinin Allah ta bangaren me yake suna jihadi samari ne haka ka zo cikin tabi'ai ka zo cikin me yake suna atba'u tabi'in ka zo cikin manyan magabata imamu ash-shafi'i radiyallahu rahimallahu imamu shafi'i ya kasance yana matashi yana karami ya harrace alkur'ani da motsa imam malik aka ba shi damar ya koyar tun yana ɗan mitsitsi yana karami to haka sifofin magabata suke to matasa masu da'awa ne masu kira zuwa ga addinin Allah daga cikin siffa ta matasa masu biyayya ne ga uwayensu dukkanin sarmayi dukkanin matashin da ba shi biyayya ga ma'aifansu ma'aifan shi to wannan aikin banza yake dukkanin sarmayin da bai san darajar ma'aifan shi ba baya kiyaye ladubbuka na ma'aikatan shi da haƙƙiƙigan su to wannan ya san da cewa yana aikin banza goben shi ba take sannan daga cikin babban guri da ma'aifa suke so ɗan ya zamto waladun salihan ya da'o lahu guru su ɗan ya zamto ɗa ne nagari wanda zai musu addu'a to kai da ransu ma baka kiyaye haƙƙin su kai anya ka kai musu addu'a wallahi da akwai wanda yau in zaka ce ma'aifin shi ya rasu in zaka ce dan Allah yaushe rabanka da kawa ma'aifinka addu'a wallahi wani ina ji tunda aka ce an sarke yauni da dama za mu ga in sun binne mahaifinsu ya ka ya ce alhamdulillah nauyi ya sauka wallahi bai sauka ba yanzu ya hau na rantsi da Allah yanzu yanzu ma nauyi ya hau duk sallah in za ka yi bai kamata ba kamar ce mahaifanka ba ka sasu ba cikin addu'a duk wata munasaba ta ayyuka na alkhairi bai kamata ba kamar ce mahaifanka duk ayyuka na alkhairi in za ka yi bai kamata ba ka yi wa kanka ba ka wa ba mahaifanka shi yasa malamai suke cewa na daga cikin sura ta biyayya ga ma'aifa ka gaɗa na kiyayewa ayyuka na alkhairi yana yi da sunayen ma'aifansu gina masallaci ne ayyuka na alkhairi kama da layyace in za ka yi ma'aifanka sun rasu ko ba su da damar yi ka yi musu shi yasa malamai suke cewa ya halitta mutum in dabba ɗaya gare ka rago ɗaya gare ka ka sa ka yi ishtiraki har ma'aifanka to da dama mutane ba su kiyaye wannan to in kai baka zanto ba ɗa na gari mai kiyaye haƙƙiƙan ma'aikinka tun da ransu to anya in suka rasu kare musu addu'a ka zanto ɗa na gari Allah kiyaye sannan na daga cikin siffofi na matashi ibada kiyaye ibada kiyaye sallah kiyaye tsarki arwallah kiyaye azumi kiyaye ayyuka na alkhairi kiyaye ibada kiyaye bauta Allah yana daga cikin mutane guda bakwai wanda Allah madaukakin sarki zai sanya su a ƙarƙashin inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar da Allah ya tanada domin ni'imtar da wasu bayu keɓanta tuna shi da gaske da akwai wa shabun na sha'afi ibadatillah da sarmayin da ya rayu ya tabbata akan ibadar Allah rayuwar shi ta tashi gabaki ɗaya akan bautar Allah ina zaka tafi masallaci ina zaka tafi makaranta ina zaka tafi ayyuka na alkhairi taimaka ma al'umma na daga cikin sifofi na matashi shine taimakon masu bukata ba zai gaba da tije ya ɗauko abu ba ma'ayyin shi ba ba wan shi ba ba malamin shi ba a'a ko ma wani irin dattijo ba zai gaba dattijo ya ɗauko icce ne ruwa ne ko ma menene sai ya kama mishi amma yanzu matasa da dama yanzu in ka ji sarmayi matashi ya zo ya taimaka ma wani tsoho to ciwa-ciwa ce zai mishi tsere mishi da kaya subhanallah shi yasa dattijawan ma da dama yan samarin wannan ne yanzu sun zo sun ce ba ku ka a kama ba ku tsoro yake kaga wannan kalbul haƙiƙa ke nan kaga da dama da tija wallahi in sarmayi musamman masu irin wannan askin da kana gani kaga alamun ifritun ne aljini ne ko kaga alamun wani dan jacob ne a cikin garin da magana ya yi aski irin na turawa na kafurai subhanallah ya zo ya tale wandon shi ya huddo mazannan shi waje ko ya huddo ɗan kamfen shi na ciki waje ƙaramin wando ya huddo shi waje wai ai bai huddo al'aura shi ba kai kuma baka san da cewa ba wannan abin da kai haka alama ce da sin ce kake yi na ɗan luwaɗi kake cewa gani nan a shirye nake fa kyau gare ni ga siffa ta yanda take haka ne kake Allah ke yi to na daga cikin siffa ta matashi taimaka ma al'umma taimaka ma mabukata kamawa gajiyayyu agaza ma gajiyayyu taimako na ƙarhi taimako na aljihu duk wani nau'i na taimako Allah kuma manzo Allah muke cewa wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar shi wannan bawan na cikin taimakon dan uwan shi yana cikin siffofi dai na matashi musulmi shine zai zamto mai haƙuri ne mai tausasawa ne yana da haƙuri yana da haƙuri baya da kashin haƙuri dukkanin mutumin da ya ado da haƙuri to wallahi ya samu babban rabo wani ɗaya daga cikin sahabbai manzala ta nake cewa kana da wasu siffofi wanda Allah na son su daga ciki da akwai haƙuri da jumiri da kuma kunya to sarmayi ana so ya siffanto da wannan siffofin haƙuri jumiri kunya kunya in mutum ya siffanta da ita ya samu ƙawa mai kyau kunya batta shiga komai sai ya zamto wannan abin ya zamto kyakkyawa haka manzo Allah ya ce to ana so sarmayi ya zamto ya siffanta da wannan siffofin rashin wannan hadisin shine haƙuri da juriya da kuma kunya wannan sifofin in sarwar ya sarwar su suna buɗe mishi mabuɗi na alkhairi na daga cikin sifofin dai sarmayi matashi ya zamto mai girmama na sama da shi mai tausayin na ƙasa da shi dole ne matashi ya zamto mai girmama babba mai girmama da tijo ba sai ma'aifinka ba ma'aifinka wajibi ne to abokin ma'aifinka ma'aifinka ne wanda ya yi ara da ma'aifinka ma'aifinka ne wanda ya yi tsara da ma'aifinka ma'aifinka ne girmama babba dattijo a unguwa yayinka wanda sai ka shekaru ka daraja su ka girmama su wannan sifa ce wanda ake so matashi ya siffanta su sannan kuma da wanda yake ƙasa da kai ka dinga jin tausayin shi daga ciki da akwai ƙanninka yara kuca-kuci sannan kuma da akwai mata da tsofaffi wanda su suna da ƙasa da kai wajen ƙarhi da tijawa kenan to ana so ka dinga jin tausayin su shi yasa in babba in ya in matashi ya siffanta da wannan siffa wallahi ba za ka kai shi ba a unguwa yana matse moto dara yana hucewa saboda yana girmama na sama da shi da tijawa kenan ba ya tsorata su ba ya firgita su ba kuma yana tausayin na ƙasa da shi ba ya je ba ya buge yaro yau da dama za a ga matasa lokaci zuwa lokaci kaji an ce wannan sarmayin ya buge yaro ya mutu makamantan haka da rashin tausayi ke kawowa manzala suna ke cewa laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana duk wanda baya girmama babba daga cikin mu da kuma jin tausayin na ƙasa da mu to ba shi tare da mu yana daga cikin siffa ta matashi matashi an san shi da ya tashi ya nemo abin kanshi manzo Allah su sama yace wallahi mutum ya dauki ya dauki igiya ya shiga bayan gari ya nemo itace ya zo sai da shi alkhairi a gare shi da ya zo ya dinga roƙon mutane to matashi wannan ƙarhin da gare shi yana daga cikin siffan sarmayi matashi a addinin musulunci mai neman na kai shi ne ba shi da zama zaman banza ba a san ba matashi da zaman banza matashi yana amfani da wannan kuwar shi akan ya je nemi na kanshi kuma a neman na kai ma ya nemi halak ba sata ba ba yaudara ba ba kwace ba ya je ya nemi halak ɗin shi wannan sifa ce daga cikin sifofi na matasa haka sahabbai suka kasance shukuran da zakumullahu khairan daga cikin su da akwai masu neman ilimi da akwai kuma hanzo waɗanda suka mai da hankali akan kasuwanci suke yin ayyuka na alkhairi da dukiyarsu to matashi an san shi mai neman na kanshi ne ba mai zamantowa ba a lankosa a lankosa wanda ake cewa zaɓai ya ce a ɓare mishi a yi mishi taya a cikin yaji ko makamanta haya kuma hallo ba a san matashi ba da kullum ya dogara gidan soyayya an daha tuwo an ka mishi ya gimsha ya tashi ya huta waje a'a matashi an san shi da sanin zahin da sanin da sanin ciwon kanshi ya je ya nemo ya kawo gida a ci amma ba kullum ba a dinga hudda maka dungure katon dungure a gida kayan kowa cin tuwo kwanan ka ya na kowa subhanallah kai kuma ba kawo ba kake la ya kamata matashi ya zanto mai neman na kan shi ne mai yi ma ma'aifan shi ne mai kama musu ne mai agaza musu ne sannan kuma hallo na daga cikin sifa ta matashi ya zamto mai kokarin gyara al'umma shi ne ana so matashi ya zamto mai kokarin gyara al'umma shi ne sawa'an gyara ta bangaren tsafta bai kamata ba a zo a ga a titi da akwai matasa a ga titi da kazamta bai kamata ba a titi da akwai matasa a ga gwalolo ya tushe har ya ɓata titi bai kamata ba a titi da akwai matasa a ga gidan wani ya rubje an kasa yadda za a gyara mushi bai kamata ba da akwai matasa a ga in an zo janaza ba a ganin su wannan da daman ƙauyancin nan da dama na samun matasa wala za a ga da dama matasa yawan ana sallar gawa wai baya suke yi wai su ba su kusa mutuwa sai dai tsofaffi wasu yanka kusa mutuwa su tsaye subhanallah shi yasa za ga aqidu mummuna ka ji mutum yana cewa an ce a yankai sallar gawa kaza adadi kaza mutuwa za ka yi ko kuma in ka mance wajen sallar gawa an ka duka to da kai za a kai ta har kai za a kai to kenan ka ga wannan kenan cewa da akwai jahilci dan baka da ilimin ba a dukawa ne ba a yi roko'i ba a sujjada shi yasa kake tunanin ma ka iya yin haka to kenan kaga wannan duka bai dace ba haka kuma a ce da akwai matasa a unguwa a yi rasuwa a ce wai an nemo mai aikin haƙar rami wallahi bai dace ba da akwai matasa a unguwa a ce wani ya kwanta rashin lahiya babu wanda zai je ya jinya shi bai dace ba bai dace ba to matashi mai kokarin kama al'umma shi gyara ce mai kokarin daidaita al'umma shi bai kamata ba a ce da akwai matasa da yake suna a unguwa a ji wani abu na tsoratarwa a ga guri yana cikin halin kakanakai haka kuma hallo na daga cikin siffofin da dole matasa su bari in suna so su zamto matasa na musulunci ne a bar shaye-shaye a bar kaɗe-kaɗe da raye-raye a bar duk wani abin da addinin musulunci baya so kamar kamanceceniya da kafirai wajen aski kamar yin aski na ƙasa wanda manzo Allah ya hani a kan shi kamar hudda wando da saƙule wando in ana tahiya kamar yin kaya da ɗimki matsatsu irin na ‘yan daudu da makamanta haka duk bai dace ba kuma hajjiyo kamar dukkanin abin da zai kai mutum zuwa ga kamanceceniya da mata manzala sana ya tsine ma namijin da yake kamanceceniya da mata a wajen sa kaya da wajen rangwada da sauransu haka kuma hajjiyo an tsine ma matan da suke kamanceceniya da namiji duk wata siffar da addinin musulunci baya so bai kamata ba a gasar mai malamai suke cewa unfuwani shabab shine babban lokacin da mutum zai ribanta wajen neman ilimi da wajen ayyuka na alkhairi da wajen kiyaye na addini Allah ce maka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sanya shi cikin mai zai na hasanatu ma abinda muka da kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشير أهل الإمام تفضل